أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau goma sha biyar ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa idan dai ba a manta ba muna magana a cikin wannan risala kan goron sallah mun yi littafin kamar yadda malamin ya ce kashi biyu ne nuru taqwa wa zulumatul ma'asi wato hasken taqwa da kuma dubban sabo mun yi magana akan hasken da ake samu ta dalilin taqwa da fa'idojin da ake samu ta dalilin taqwa sannan muka zo kashi na biyu ana magana bala'in da ake samu ko musiba da ake samu ta dalilin zunubai wanda a ciki aka ɗauki kashi na ɗaya a wannan ɓangaren aka ce inda ake fara samun matsalar ta dalilin zunubi shine ɓangaren lalata zuciya sai da aka jero abubuwa guda goma sha tara wanda kawai zunubi ke ma zuciya goma sha tara ko nan kaɗai muka bar karatun ya isa tunda zunubi zai ma zuciya lala ya dalilin lalacewarta da abubuwa guda goma sha biyar kuma duka cikin sha biyar din nan ba wanda zaka dauka ka ce wane ne ba wane ne ba kowane da matsayinsa to za mu dauki bangare na biyu wanda duk ana magana fa akan yanda zunubi ke tabarbara mutum shi kadai ma tukuna kafin a zo kuma ai maganan yanda zunubin ke lalata al'umma yanzu nan mutum shi kadai a karan kanshi zunubi zai mai illa guda goma sha tara a zuciya kawai to ga jiki nan kuma shine kashi na biyu alwajhu tsani bangare na biyu asarul ma'asi ala dini addini bangaren addini ne kafin jiki jiki na gaba yanda sabo ke lalata mutum a bangaren addini a addinance kenan yanzu ba zuciyar ba yadda za a zo a wajen addini sabo ke lalata mutum to sai aka ci gaba da jero nan ba yanzu dai tunda illa ce rida nan ba ta ashirin ta can goma sha tara zuciya kawai yanzu an ƙara da ɗaya su zama ashirin tun da dai zuciya ai mutum ne mai zuciya to bangaren addini sabo a ƙarƙashin wannan shi kuma nan ba ta ɗaya ko a ƙarƙashin wannan nan ba tazra'ul ma'asi amsalaha shi sabo in aka yi ɗaya sai ya haifar da wani idan mutum ya yi sabo ɗaya dalilin wannan ɗayan sai ya ƙara in ya ƙara biyu sai ya ƙara in ya ƙara uku sai ya ƙara wani lokaci ma ukun sai sun haifar da shida kamar yadda suka ce corona na yi ko to ga zunubi ya fi illa fiye da corona tunda cewa suka yi corona in ta mutum ɗaya ya shiga cikin masu yi dan ya harbi uku to idan aka zo sai a harbi tara ko sai tara ko daga nan kuma sai sai ba ma iyaka daga nan sai ƙarya har wanda bata kama ma su ce duk abai to illan da zunubi yake yi ma dan adam ya fi illan da duk wani ciwo zai ma mutum saboda shi ciwon ya kashe jiki shi ko zunubi sai ya je ya bata zuciya ya bata addinin ta yadda mai jikin zai je ya shiga wuta in ma dai ta zuwa wani lokaci ko ta har abada to ya kuka ga illa jiki duk abin da ya samu jiki da ka mutu an gama ya kare an gama da shi da an mutu shi kenan wanda ma ya zama gurgu tashi zai da kafar shi lafiya lau in ka ga mutum ya tashi kan makako laifi yayi wanda masu irin shi dama an yi alkawarin san ta da su makafi amma ba haka ba in ya tashi nan ya samu wata illa da ya mutu sadda za ta dashi za ta dashi lafiya shi lau ba da wannan nan abu za ta dashi ba to ba an warke daga ciwo ba kuma ko da Hausa ya kuke cewa idan mutum ya yi jiya shekara biyar yana kwance radda ya mutu malaminsa baya kuke cewa ya warke kuke cewa ciwo ya warke shi kenan sai a ce to ai wani ciwo ya warke sai da kaji an ce kace ka buga kace to ya mai jikin naka ce a mai jiki ai ya warke wani ya warke ka san yana makabarta an gama a kenan mun san cewa ciwo ya kashe nan duniya to in ko kai fada da Allah fadan bai karewa har abada fadan nan ba zai kare ba to ya ka gani auna ku auna ba da kanana yara muke magana ba mutum ya auna wannan ya gane menene ake nufi idan wani ciwo ne komin abin sa ya kasa jiki duk yadda munin sai kai ya kashe jiki yau sai dai ko in mai jikin ya zama bai imani ba kuma a sa mai ciwon dalilin nan ya ciwo biyu ya zo ga ciwon kuma dalilin ciwon ya ridda kaga wannan shine masifa ta biyu kenan ko ya je kira yan boli shi mai boli ko ya kira wani aljani ya rika kiran ai isti'azan da zai yi ya nemi tsari da Allah sai ya nemi tsari kamar yadda muka yi magana ta mutum ya zo zama ya ce a'udhu bi sayyidi hadha al-makan min sharri sufaha'ihim kaga ya ba Allah ya koma yana kiran to shikenan ciwo ya zama bi kenan ga ciwon jiki ga ciwon aqida ciwon imani kurmus an gawa ya dan fito to saboda waɗannan abubuwan suna da gayatu ahammiya mutum ya gane su saboda haka zunubi kamar yadda nake ba ku misali ne da tulu to in ba san tulu ba jarka da ka zo yanzu za ka tuttulo ruwa da farko ta da take cike tab in ka tulo guda ɗaya zai fito kul in ka ci gaba da rike ta sai ce tul tul sai ƙara ƙaro zama biyu uku idan ka rike ta ka sai tul tul kai sai ta kawai gaba ɗaya ba to kamar haka zunubi yake da ka ballo ɗaya sai ballo wani sai ballo wani daga nan in ya ballo baka iya controlling to kaga ya damar mali a cikin gaba ɗaya shine nan shine saboda haka tafi mu tafi yau zan ce mu baka wannan saboda haka zunubin nan shi wannan zunubi aka ce wani na haifar da wani wa yulidu ba'daha ba'dan sashi na haifar da sashi hatta yasuba 'ala al-'abd at-takhallus minha har bawa ya kai ga ya kasa yadda za a iya fita daga ciki in ya riga ya zurfi ciki ba yadda za a iya fito kuma kwatanta ko da wasa da aka ce ki tsalle ɗaya ka faɗa rijiya ka ga guda nawa za ka yi ka fito ko ko ba gane ba ha yi tsalle na tsalle ɗaya ka yi ka gani in kai tsalle ka jirga yi janin kai tsalle guda ɗaya ka zunduma ciki ka ga guda nawa za ka yi kafin ka fito a jan ta samu doka inda sauran kwana ke in ba yi ba ka mutu murus ita ce mutuwa murus ka mutu murus amma tsalle nawa kai to yi gwada kai ɗari ka gani ko za ka fito kamar haka zunubi yake kai tsalle kai ɗaya ka gani sai ya haifan ma da dubu ko ya haifar da ma yadda ba za ka fita ba daga ciki kwata-kwata ko ko ya sa kai asara ta abada dalilin guda ɗayan nan haka abin yake kama qala ba'd salaf inna min uqubati sayyi'a as-sayyi'a ba'daha yana daga cikin azabar zunubi abinda zunubi ke haifarwa in an yi ɗaya sai an ƙara mutum yayi wani sai ya ƙara yin wani bayan wannan wa'inna min sawabil hasanati alhasanatu ba'daha shi ko daga cikin kyawun abu mai kyau in kai mai kyau daya a ƙara ma dama kai dai ma sai a baka goma tashin farko ai kowanne ya ya kamata a gane zunubi masifa ne in kai ɗayan duk da kayi ma Allah laifi in kai ɗaya ɗayan ake rubuta saboda bai da kyau wani wurin ma sayyi'a ba a ma san a faɗi sunan shi amma saboda kyau kyau ne in kai ɗaya sai a baka goma ko nan bai kamata mutum ya bambance ba akwai bambanci tsakanin mai kyau da muni wannan mai kyau in kai ɗaya sai a linka shi goma goma nan wata ran a linka su ɗari bakwai shi ko zunubi ɗaya da ɗaya kuma ma ɗaya da ɗaya kamar yadda aka yi mana bayani mala'ikun da ke rubutu shi da kayi mai kyau zai gub ya rubuta saboda yana son yana jin daɗi yana ma nema ka ƙara alunka shi ko mai zunubi idan kai zunubi sai an baka karanci awa shida ko za ka tuba zai rubuta sai kakka rubuta ma bawana mummunan abu ne bari wata kila ya tuba amma wani gafalallen ya shekara nawa ma bai tuba ba yana ta kara shekara arba'in yana zunubi har ya zama masa jiki ko ba haka bane to auna saboda haka zunubi mummunan abu ne shi yasa ake sayyi'a ko daga sunan su ya bambanta wannan hasala da jin kalman ta fi dadi akan sayyi'a sannan an zo wajen fassara su an zo ba da lada wannan in an yi daya wannan in an yi daya so goma goman nan so ɗari bakwai ila aba'afin kathira kaga wallahu yudha'ifu liman yasha wannan kyakkyawa ne zunubi ba sai haka nan ba amma san fadi shi to kaga ko daga nan ya kamata mutum ya gane bambanci wa hakaza hatta tasira sa'at wal ma'afi hay'atur rasika haka nan mutum zai tai habba bo da zunubi da wannan shi mai kyau idan wajen kyautatawa ne sai ya zama in kyautatawa mutum ya saba da ita sai ta zama masa hay'a rasika sifa ce kafaffa a jikinsa in ko sabo ne mutum ya koma shi ma ya saba shi ma wal ma'asi shi ko saban ya koma shi ma hay'atul rasika haka ba a bambanta abun saboda abu biyu ne yake hada yana magana a lura sosai kana mutum ya zo ya ce hatta tasira abba'at wal ma'asi hay'atul rasika ya zama dole abu biyu yake magana tunda yayi magana sayyi'a yayi magana hasana ina fata an gane to sai a dauke su a yi masu kowane wa sifatul lazima zama sifofi ne wanda suna liƙe da mutum da an gan shi za a gane wannan akwai sifa ta duba misali da aka yi maganar kabari ai kaga da aiki mai kyau ya shigo wanda ke cikin kabarin ba cewa ya kai ko da ganin ka ka zo da albishir dan alaman mai kyau ka zo da alaman za a ji abu mai kyau daga wurin ka saboda sifan abin da ka gani shi ni ne aikin ka na girki da ka aikata shi ko wancan ɗayan ba shi ba da ya zo da duhu da muni ya ce kai ko da ganin ka baka zo da alhishir bai ce haka ne ni ne muyagun ayyukan da ka aikata kaga ko a sifa ai a su saban manta ina mata an gane to na ka haka suka zo walau afsala al muhsin ata la zaqat alayhi nafsuhu shi yasa za ku ga mai kirki wanda ya saba yin abin kirki da za a zo wata rana ya zama bai yi wannan kyautatawan ba sai ya rika jin damuwa har da muka bada misali muka ce mutumin da ya saba sallah akan lokaci idan lokacin ta ko bai duba lokaci ba sai ya ji a jikin shi lokacin sallah yayi in kuma ya ki sai ta jin damuwa ya ta jin damuwa na damun shi har sai yayi sallar nan sai ne da hankalin sa ya kwanta saboda ne saboda ya saba da sa'a wanda ya saba da azkar wanda ya saba da ambaton Allah wanda ya saba da sai ya karanta wani kaso na alkur'ani duk rana ko da aya goma ce duk da bai yi su ba sai ya rika ji a jikinsa cewa akwai wata damuwa bai yi wani abu da ya cancanta ba haka ne ko ba ka wani ga falalle ba ko ga falalla saboda haka shine abun nan din su wa ma qad alaihi al-ard bima rahubat zai ji duk abin da yake na cikin duniya yayi masa kunci duk fadin duniyar nan zai ji komai ya dame shi hatta ya'uda ila ba sai ya koma zuwa ga wannan da'a shi yasa dole ne wai mutane na mamaki mu da muka saba mu zo masallaci mai sallah mai karatu mu karanta qur'ani a ja baki mu fassara iya fahimtar mu a tambaye mu abinda muka sani wa baki wanda ba mu sani ba mu ma mu tambayo malamai wai sannan a hana mu wannan abu kuma yau na mamaki yanda aka muka damu larura ta zo mun yadda larura ta zo amma kuma ba za mu damu ba mai fatan Allah kai da larura sai wasu su rika mamaki kan wani ya rika zuwa yana zagi na yana ta wai ni ban yadda ma da corona ba ni matsala ta ta biyu ma wanda ta farko ta ilimi wannan ta ganin nawa ni matsala ta shine ban ma yadda kusa kusa da corona ba kuma fa shi mai maganan nan ranan da muka fara zuwa na zo ungu bana ungon mu ɗaya fa na zo na tara an kulle masallaci ni ban ma san an kulle ba yadda na fito sallah asuba na gamu da shi yace malam to ai an rufe masallaci ce to Allah ba mu mafita yace wai abu kawai wa abinda ba a gani ba kawai akun shi ya daukan fa ya nemo mai inda zamu yi sallah da asuba wallahi shi ya kai ne inda zamu yi sallah ma shi ya daukan a mota shi kuma yana ji in kariya ne sai kariya ne shi ya daukan a mota shi ya kai mu wani masallaci muka yi sallah asuba nace to ni yanzu ya zo ya man sallama ya ce ya tafi shi ya tafi ni ina nan nan ya bani daga nan ba mu ƙara haɗuwa da shi ba sai da na ji shi a bututu yana dawo ni daga matsaloli na ba yadda da corona to yanzu kuma ga an bude masallacin shi ma yana ta albarkacin namu yana zuwa ya zalla a gida mana da yanzu din ba sallah shi ma masallaci ke zuwa zai sallah kuma tun da nake da shi ban taɓa ganin shi ya sa wannan abun ba amma ni ne ce ban yarda da ita ba saboda haka ni nake ta buɗe masallaci kullum ina fafa su ina ta abu da masallaci ni iyaka ta isar da sako in an aiki da shi fa bi hawa ni'ima in ba aiki da shi ba ma daratan ila rabbina la ta mun faɗi to kuma alhamdulillah Allah ya sa an yi din shikenan amma abu ya wuce amma matsalan abubuwa kowa ya sani duk mai hankali ya gane matsalolin nan ba mu ce babu abun nan ba amma yadda aka yi mana ne aka maida mu bamu da wayo saboda ya za a yi ga abubuwa ka ta buɗe masallacin nan fa kasuwa aka fara buɗewa aka dawo gidan kwallo yan kwallo da kaina na ina ganin su a han sun cika gidan kwallon suna ta kallo to kuma a ce mutum bare magana ba kan wannan amma wani shi sai tashi zai ma abinda sai kuma sha mamaki na yi mamakin wannan magana daga wurin wannan wallahi na yi mamaki shi yasa dai za a ce kawai kai dai kai kiyon raguma kai kiyon su amma wallahi baka san wanda za ka hawa shi watakila na hawa ma ɗaya ne in baka yi sa'a ba ma dukkan asarar raguma in da za a gaya min wannan abin kafin wannan lokacin ba zai yadda ba shi tashi zai ma haka wallahi ba zai yadda ba saboda abin nan ga abin tare muke da kai tare muke magana tare muke ka zo kai ka kai ni ma inda zan sallah da addu'a da da sauri sannan sannan mutum yana daga baya ce wai wai ni daga ciki to ma ma za a faɗi wata matsalan a faɗi mata amma wannan shine matsala ta ta musamman ashe ma baka sani ba tunda baki wannan ɗaya kaɗai ka sani to kuma shi kuma shi kuma yace shi da kanshi kuma yace shi kuma da dalibi na ne a ce shi dan tawaye ne dama ya manta waye yace shi da dalibi na ne yace shi wa da dalibi na ne kuma shi kai suna na da shi sai da ya kira ni akan lokacin limanci su dan mallaki duk ina da wannan matsalan baka sani ba kai kai mun magana kana mata gida to zamewa ne gaskiya zamiya ko mun Allah tsare mu da zamewa ya zamewa wa akbala so da haka hatta yauda walau abala al mujrimu al ma'siyah da za a ce shi ko mai laifi wani abu ya hana shi wannan saban nashi wa akbala ala ta'a a juyar da shi ya koma yana bauta Allah la baqat alayhi nafsuhu to zai ji kunci tunda bai saba ba na taba ga yawa ko rana ina da wani aboki yana katsina yanzu yanzu malam kawai ya tashi ga wata jawara farata ya dauka yadda take haka haka haka hannun da yake ya ko tsumbun wata ya auro no sani ba zai ya aure ko na san na yi mafa ɗaya da su amma bai tambaye ba zai da ya gaba aure shi aure a ba ya ko zai ce wata ta tashi sai sallah ta ce sal ta ce ba zai yi ba ba za ki gaishe ba sai ce wallahi zai ki ta ce wallahi ba zai yi waje ni ba ce zan bana zalla ba zai yi ba kuwa kai baka san haka baka auro ya ce wallahi shi ko gidan shi zai ta yi zalla ta ce ba za ta yi bai ce ta bari in je masallaci in dawo in ta zaba ki zalla ba ki ga yadda za ki za a yi ya dawo ta kin yi sallah ta ce na ce ba zan yi ba haba ya iya kare haba da ya tashi dinga falla mata kafa ka sai kafa ya mare ta fuska kawai malamin reza kafin ka ce kwabo ya fafasa mata fuska ya fafasa mata baki ya ce wallahi zai yi sallar dan tafiya kuma zai da ta yi ta ko ba alwallahi ce zai ta yi wallahi zai yi sallah ya fafasa mata kafa ya ce wallahi zai yi sallah sai da suka yi sallah zanne ta sallah ya ce ba ko mun rabu shi ne zo ga ma ka je kai dai gyara auro sai ce kai kai da za ka kawarin ba gaya mata ba baka sani ba ka tambaya ba ce ba za ta yi ba amma ta ja duka sai da ya mata kare ti sosai kawa kuma ya mata kwakwalla mata kawo sannan kuma ya saki rubeza amma abin da nake so ku gane nan me yasa ka ki dama ba ta saba ba to da haka tunda ba ta yi yanzu a sa ta ta yi ita wata azaba ce yanzu za a kama ta sabuwa shi yasa dole wani abun kafin kai mu'amala da mutum ka dan bincika ka ji irin abin da kake so yana ko bai da duka ka ji yana da wasu daga cikin abin da kake za ku daidaita amma ka ɗauko wanda kun yi hannun riga kai da shi ɗari bisa ɗari sannan ka ce so kake kallon kwaso shi ya dawo ku daidai ko an samu haka na sha wuya dan zai koma ne sai dai ya rika yin aikin adatan la ibadatan ko kuma kurhan la ba'a ya zama ko dai ya maida shi al'adance yake yi ko ko ya zama atilar yake yi ba yana yi akan bauta ba ne kamar karatun yaro tunda yaro sanda yake karami yake zuwa makaranta ba ruwan shi da ana samun lada a karatu sai dai in ya gane wannan bayan ya fara wani sa shi ake je dole dan haka in ya je ya gana ma ya kama gangati in ya gana ma ya dauke zuciyar shi ma daga wurin ana karatu yana tunanin kunin shi a gida da haka ake saba mai har ya gane sanda zai zo masallaci shi yasa wata ran ana sallar sai ya bakka ma ya tafi ai bai gane abin da kuka zo yi ba haka ne ko saboda to ka to ka gani saboda bai ma gane me ake ba to amma ana mashi uzuri ne dan yana yaro to yana wayo yana ganewa sai sa ake so malamin da zai karantar da yara ya zama mai rai sosai saboda yana koyarwa yana lakantar yara yana sa masu son abun kada dan kana so su haddace abu bulala suke tsoro shi yasa suke hadda har yanzu da sun haddace wanda zaka buje su don kai gaba na gaba suke haddace sai su danna baya saboda saboda bulala kawai suke yi amma in dan san abun ne suke so to za su za su ji ka sa musu son abun farko to sai su rike shi da kyau kakka je kada ka bude makaranta hadda kadai hadda kawai ake yi a ayi musu tahzi ka rika ba su cissan mahaddatan me suke samu wurin Allah menene matsayin su a wurin Allah ya kuke so Allah ya ganku kana dan ba su wannan labarin minti goma minti sha biyar su ji daɗi to sai kuma ka ba su karatu suna ji suna son har su so karatu in suka so shi wani abin kafin ka sa su ma sun haddace wanda wanda suka je ya rubu kenan saboda sun gane menene abin da kake ba su rike amma in saboda bulala ne sai ka haddace na gaba kuma bari ka gani mu je mu haddan mu gobe kada ma sai zane mu da sun je suka baka wannan ka arza kun yadda na baya sai su harin na gaba kawai saboda ba so suke ba yanzu Qur'an ne ba suna so bane tsamani ya fito to haka mai sabo yake in ka ci kurkumo shi ka rungumo ka zo ko ka so ka juya shi ba zai juyu ba ko ya rika yi gaban idan ka in baka nan ya koma inda ka baro shi inda ka dauko shi da ina fata an gane kuma daga nan in ba ya sa abu ya harbi cikin gidan misali bari ba ku misali TV kana cewa kada a rika kallon miyagun fima-fimai kasa tun da ya zama duk kusan ba abin nan ba kasa ga shi shi kenan mun sa to shi kenan ku daina kallon wanda abin da bai da kyau shi kenan sai su ce to in ba muraƙaba suka samu ba na sun yadda ko ka sani ko baka sani ba wannan maganar ta ka tashi ya su ba za su kalli abin da bai da kyau ba Allah suke kallo to shi kenan sai su rika kallon abin da sun ji motsin ka su ce da sun ga lokaci biyar kake dawowa ko shida ka kusa dawowa su noni bai kafa gani da ka ga motar baban ka rugo ka ga mun sai dai da ko biyar ta ke leka gaya nan sai su soji su karkashe su tashi to kowa ya wace kowa ya ci cikin gane ya fito zuwa ya fito ko a sa karatu don a tsara yaudara sosai a nemo saudiya a matsala sai ta kira gaya nan gaya nan gaya nan kai kuma kana shigowa to ga baban ku nan in ya zo fa wallahi ba ruwana kaga ka zo wani maukaci maukaci da ka shigo kaga wani gwangwani waya da wannan nan sai fa sai ya rasu ko amma fa an ce maukaci zai zo sai ya zo maukacin ya zo ka gaya musu ba ruwana fa kowa ya san ta kanshi dan ga baban ku ya kusa zuwa yanzu nan zai zo ya fare man masifa ya ce ya akai kaza ya akai kaza shi kenan kafin ka zo zai gyara wani ya koma gefe suna sakana kana ganin wani abu kace ya akai wannan ya zo na ce ko dama an ji mahaukaci zai zo shi bai bambance mahaukacin nan yabo ne maman tun da wurin wadda ya ji ta ce mahaukacin nan ko ta nuna ka mahaukaci bai bambance yabon ka sai ko ba yabon ka sai ba dan shi a tunanin shi ya kamata ta yabe ka ku dan daure ku gane malam bashir haka ne ko to haka shi ne to haka ji Allah ake kallo muraqaba ake kawo mutum muraqaba ne ko mutum zai shiga ko danka ne ko iya cikin da za su shiga duniyar nan in ma kai ne zaka bar duniyar ka bar su ka nuna masu kawai ka bar surin Allah abinda kake so kowa ya ji tsoron Allah kada ya rusa abinda ka ka gina kada a rusa shi a ji tsoron Allah kada ai kaza Allah ka bada amana kai kaza ko ina za a shiga ka je haka amma kawai dan nan da idon ka ayi kun torar da baka nan ba ko sallah ce ka kai danka masallaci kai shi makaranta ka kai shi na duka a nuna mai abin nan so ake ko ina raye ko ba na raye ka ci gaba da yi to in ba haka nan marar da ka mutu abin ya tsaya ya baci ya fito to mu haka sabo saboda haka a saba wa mutum da alkhairi shine ake fatan ya dore akan alkhairin nan shine dalilin da yasa yara kanana ake kai su wurin alkhairi ake kai su makaranta ake kai su masallaci dan ana fatan in sun saba su gaba da haka fa alal muslimi kun gani ko saboda haka wajibi ne akan musulmi an yuqbila ala ta'a ya fuskanci da'a ko da yaushe ya zama biyayya yake kokarin yi wa ya turkal ma'afiya ya bar saban Allah wa yas'al Allah azza wa jalla an yuhabbiba ilayhi al-iman kuma kullum ya rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yana tashi ya ce mashi ya Allah ka sanya man son imani wa yuzayyinahu fi qulfi qalbihi ya kawata mai shi cikin zuciyarsa wa yakrahu ilayhi al-kufr wal fusuq wal isyan sannan kuma ya sanya masa kyaman kafirci ya sanya mashi fa kyamar fasikanci ya sa mashi sa kyamar sabo wa ja'alahu min rashidi ya sanya shi daga cikin rashi ko shiryayi to yau bari muku karatun mu irin na Misra yau yau Misra ce za a yi yanzu abin da nake so mu can malaman mu idan aka zo irin wannan karan in ba a aji ba ko ma a ajin mu amma dai mafi yawanci a masallaci idan ana yi mana malami ba ko ya zo ne mana karatu kamar in ya faɗi irin wannan magana sai ya ce to kulu sai ya ce Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina sai sai kai ma sai ku yi abin da nake nufi kenan sai ya ce ku ansa saboda ya zama wanda bai yi ba ko wanda bai taba yi ba ko wanda bai iya ba ya faɗi yau ina ba ta kun gane haka zai ce mana sai ya ce Allahumma habbib ilaina al-iman fi qulubina wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin to haka yake ake yi to yanzu ma ai kun yi a shi kenan an ji to shi ne sai ka yi in ka ji wannan sai ka yi kokari kai ma sai ka yi ko da ba a irin yadda na ce ba kai ma ka yi ka ce Allahumma habbib al-imana habbib al-imana fi qalbi in kai kadai ne Allahumma ya wannan habbib al-imana fi qulubina wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin saboda haka shi kai abun nan ma to wannan dai shi ne kaga mutum ya yi kenan shi ma ya roki Allah tabaraka wa ta'ala abun nan ba in ya fito ko to wannan shine dai abin da zanubi to kun ga wannan shi kadai yanzu bai iso wani mamabon ba da zai iya jima mutum a wannan kawai a ce ma abun nan ne zanubi ne ma mutum wannan addinance na biyu ai tahrimu ta'a wa tusabbitu anha zanubi yana hana mutum duk wani aiki da aka tashi in dai zunubi ya kai ba zai bai mutum yayi ba wata wata sabbata anha tana turke mutum ta dakushe shi ta tare mutum shine sabbat a ce za a tafi kai ka ki tafiya a ce za a yi kaki a ce a bari ka ki bari duk abin da aka ce yunkura a yi na da'a mutum in yayi nisa cikin wannan ba zai yi ba dalilin wannan walau walau lam yakul lidhanbi uquba ko da za mu kaddara mu ce zunubi bai da wani laifi bai da wata illa illa an ya sudda an da'a wa takunu badalahu ay wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra lakana kafiyan dararuhu aka ce da za a ce ba mu ce zunubi na da wani matsala ba illa an ya sudda an ta'atin sai dai ya tare mutum daga duk wani abu na daidai na biyayya ya hana kai wata kunu badaluhu ya zama na shi zunubin shi zai koma makwafin da'an ya canza mai shi wa ya qata'u tariqa ta'atin ukhra sannan kuma ya ƙara tare wata hanyar ka la hawla wala quwwata illa billah mu daure mu gane karatun nan ya jama'a idan aka ce zunubi ko da bai da wata matsala sai dai matsalar shi in za ka yi wata ta'a ya hana ka yi sannan ya musanya ma ita da'an ta koma laifi ya zaban ma laifi akan da'a sannan kuma ya ƙara tare ma wata hanyar ta wata da'an ma da za ta zo gaba ya ki bari ma ka je wurin ta ma balle kai shi kadai ya isa a musiba ya fito shi da abin da ake nufi lakana kafiyan dararuhu to da shi tawwa shi ta isa kawai ita kadai fal ma'asi takunu ay tahrumu ta'ati sabo yana hana ƙa'o'i sabo yana hana duk wata da'a da za a ce a yi wa taqtaw turqal a'mal salihah sannan yana yanke ma mutum duk wata hanya ta aikata ayyukan alkhairi ba zai bari kai ba saboda haka ku daina mamaki in ka ga mutum kwata kwata shi ba abin da ya kalle shi game da maganan waye ma addini wani abu bai yi kakkai mamaki kawai ya riga ya yi zurfi ne cikin wancan ramin fito da shi ba ban iya fito da shi sai Allah ba a mamaki abin da ya mallaka ba a mamakin matsayinsa ba a mamakin wane ne shi wani shi har ya shahara ma ga matsayin ya kai karshe amma da an taba ta ce dama ba shi wannan ba ruwan shi da ji in dai shi ne ba zai ma addini komai ba kan ma ku sa ran wani abu na addini ya fito daga wurin shi haka yake sun tuni haka aka san shi mun ta hannu sai ba haka yake kuma wani har ya yarda da hakan ya gamsu ya fito to zunubi ke sa haka nan in mutum ya wani zurfi cikin wani zunubin shi sai ya zama zai tare shi wajen yin da'a ya juya da'ar da koma mummuna sannan ya tare masa duk wata hanya da za ta kai shi zuwa ga wata da'a ta dai laifi to wannan kadai ma aka ban mutum da shi ya isa lakana kafiyan dararuhu fal aasi fal ma'asi tahrumu ta'at sabo sabo yana hana yana hana da'a wa taqta wa turuq al a'mal as salihah tana yanke ma mutum duk wata hanya ta alkhairi ba za ta bari mutum yayi ta ba kai gaskiya mutum ya rasa jawabul kafi ko aka karanta shi ba da shi ba to shine nima irin yaran nan na malam Jafar gaskiya an sha da shi an gama da mutum domin dai duk maganganun nan in an zo ku kalli kasan littafin nan da an gama zai ce ma al jawabul kafi nan aka ciro maganganun shine asali ibn qayyim rahimahullahu ta'ala Allah ji kan wannan bawan Allah da malaman sama waɗanda suka sa dalilin sai zama abin nan su ibn taymiya da waɗanda ma ba mu san sunan su ba yayi ta karatun shi kan duka dai bayan Allah to kuma mu koma har ƙarshe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nurul huda wanda shi zo da shiriyan asali shine taho da ita har ta zo haka saboda haka wannan shine kuma da sahabban sa radiyallahu anhu to haka waɗannan sun cancanci tun ma in ba manzon Allah ba mu yi mafi salati su kuma mu yi masu addu'an bayan Allah ne sun yi wani abin da ba mu iya inda ba dan dalilin su ba haba malam uku al-ma'siyatu sababun li hawanil abdi ay abdul asi ala Allah wa suqutihi ay min aini masifan ma ni sai inda kaman karuwa take idan aka tabo ta ɗayan ka zo in ka zo ta biyu sai ka ji masifan ta karu to wannan ta uku ita ce ma akbarul musiba sabo sababun ne li hawanil abdul asi ala Allah wato sababi ne na wulakantan shi bawan mai sabo a wurin Allah idan mutum yana sabo abinda ake nunawa a wurin Allah shi ba kowa ba ne yasa ba inda za a baki sauran sabo a dauko ka a kawo ka wurin alkhairi inda Allah ke ake Allah ke so masallaci ka baro ko ina ka baro hidimomin ka ka baro duk inda kake ka nuho masallaci ka zo wannan zabi ne na Allah dalilin Allah na son ka ne kawo ka nan wurin inda bai son ka ba nan zai kawo ka ba ya fito saboda haka nan shine aka ce sabar zunubi shine dalilin da zai sa bawan mai sabo ya nuna a gane cewa shi wulakantacce ne wurin Allah Allah bai zabe ba kenan bai da daraja wurin Allah wa suqutihi min ainihi alaman darajarsa zubta zube a idon Allah kenan bai da wata kima a wurin Allah darajar shi ta zube gaba ɗaya wurin Allah shi yasa aka zo alaman aga mutum cikin sabo alama ne na darajar shi ta zube wurin Allah shi yasa aka bar cikin damal damal ina ne lazan lazan bi kuma injiniya littafi da can ƙarshen mun ya fito ko قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حسن البصري ياتي الله يقارى مسيرده يتي هانوا عليه فعصوه sun wulakanta ne a wurin Allah shi yasa suka saba ma Allah sai da suka tozar da su ba kowa bane wurin Allah shi yasa ga su suna babu sun riga sun wulakanta Allah sun wulakanta wurin Allah sai Allah ya ga ba inda ya kamata ya zube su banda ya zube su cikin dandalin masu babu kun gane ya jama'a sun wulakanta ne don haka duk da ka zame kai wani zunubi ka gano yau ka wulakanta wurin Allah ne yanzu ya za a ka koma wancan matsayin sai kai ta tuba kai ta tuba kai ta tuba sai sa wanda yake kowa daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kullun yana tare wannan darajar sai ce Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya ko da akwai wani ya zama bayan ma shi ma'asumi ne annabawa ma'asumai ne Allah ya kare su ba sa zunubi ba sa laifi amma kullun duba Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni shi ya koyar da wannan wanda shi an gafarta mai ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara kaddara ma akwai to an yafe to da haka wulakanta ne na bawa bawa in ya wulakanta sai koma ya ta zunubi walau azzu alaihi inda har suna da daraja a wurin Allah su waɗannan bayin la'asamahum da Allah ya kare su daga zunubi da ya kare su kasancewa sun wulakanta shi maka koma almarji'us salis dai shi dai shi kwanta wa idha hana al'abdu ala Allah idan ko bawa ko baiwa suka riga suka wulakanta a wurin Allah lam yukrimhu ahadun ba wanda zai girmama mutum kowa sai ya wulakanta kenan ko ya riga gama yawo idan har bawa ko baiwa ya riga ya bari mutuncinsa da darajarsa ta zube a wurin Allah to a wurin kowa duk halitta ba wanda zai girmama shi har dabba ka zai ta harbe ka ba ko ta cije ka in jaki ne gabza ma shi zuwa kafa bai hawo ya riga ya koma shi ma yana fushi da fushin Allah kama kala Allah azza wa jalla kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ce wa man yuhin Allah fa ma lahu min mukrim duk wanda Allah ya riga ya wulakanta shi to ba mai darajar shi ba wanda zai karrama shi kuma ya riga ya wulakanta walau azzamahum an-nas fi adh-dhahiri khawfan min sharrihi ko da kaga mutane na girmama irin wannan abili to tsoron sharrin su suke yi ba dan suna tsoron so ne da gaske tsoron sharrin su suke yi suna tsoron in ba su girmama so ne zai biyo baya amma ba da gaske suke har zuciya ba sai yasa mutum sai je gaban mutum ya faɗi mai maganganu masu daɗi in ya baro wurin sai sai ha ba ƙarya yake da Allah ya za a yi wannan wawa wa mutum muna mai kaza kaza kaza ba mun sani muna buki karami ya fito walau ai shine nan walau azzamahum an-nas fi adh-dhahiri khawfan min sharrihim da za a ce wasu mutane ha su girmama su ka gansu a zahiri suna girmama su to kaufan ne min sharrihim suna girmama su ne dan tsoron sharrin su ko mi aule hajatihim ilaihim ko dan suna da bukatar za su ba su wani abu akwai abin da suke so su ansa in sun ansa su yadda kai kamar mutum ne ga karuwa hanya ya dauko ta dai mai ladabi da gaske ne shi take so gobe ma in aje ta wani za ta yi da gaske shi take so yau mi take so ta shi kayan hannun shi to amma shi da yake gabo ne shikenan za ka ga mutum shi ne dabalta kamar kare ya ɗauko wannan ya aje ya ɗauko wannan ya aje a ɗauko wannan ya aje amma mace shi ɗaya in an kwana mai wa'azi ya ce a aiki ɗaya nan ta isa yi makarecin ban za makarecin obi ita ma kuma gagwai ta ce a ai ita da ɓannan da kazantar da baka gani ba ai ta fi wadda za ka gani in an kawo wata gida an kawo kazanta amma ita yawan banza ce dawo karfe uku na dare da yadda mahaukaciya to shi kenan haka ba ki za ka ga mutum kana ganin shi da kima kamar yana da daraja da kurkura da komi in ka ji tantirancin da yake cikin gari duk ba ka alba kallon shi daraja kuma ya ƙi yin abin da aka sa shi ya dau wannan ya aji ya dau wannan ya aji ya dau wannan ya aji duk inda ka kama shi duk inda an mutanen mu wai ya kai ga manyan mu wai in ana so a sifanta yadda ake a kwashe masu kawahu sai a ce abu biyu kawai ake masu mace kuɗi in ana son wani abu wurin shi a yin duniyar nan har wurin uwarsa a je a yi kuka ba zai yi ba amma aka faɗi ma yarinyar sa sai yarinyar sa ta kira shi ba kana ina ne yanzu yanzu ne ran jiya take ta ce zo ina neman kai ta ballo da gudu dan banza sai ballo da gudu yanzu ita ta kira shi uwar shi ku je wurin uwar shi ku kuka ita hamma ku je ku ce mama dan nan naki yayi mana ya azabci yayi mana kaza ta ce to ai da ma wannan da ni ma da yadda kuka gai shi wallahi tun yana dan karami ba ya jin magana ta balle sai zama rikake da iska amma karuwa banza ta kira shi daga wani wuri daga ya gina mata gida Abuja ya saya mata mota ya saya ya dauko ƴan uwanta ma ba musulmai ba kafirai ya aje shi ke masu hidima ya nema musu makaranta sun gama ya nema musu aiki ƴan uwan shi na can kauye baban shi da abokan shi da ƴan uwansa wannan kuka wannan hamma ita ko tana ta bashi umarni tana jiya ko ba ba haka bane kauna shi sa babu da babu zuram mu ci gaba dai mu a wannan kasan da da wakil wakiltar da ake mana akasariyar su mafi yawa ban ce duka ba ba a rasa nono a ruga suke ja ko ba ba ma shi kai bayan Allah amma dai aksariyan masu wakiltar mutu ko kansu ma ba sa wakilta da kyau balle mamu ko a can din su wayo ma ake masu ma yadda ake yin ko su can ba su wakilci kansu yadda ya cancanta balle ma su su wakilce mu ma idan su Abuja kawai sai su zanna su ta iskancin su kawai su dawo aksariya su bace duka ba amma aksariya da daman su haka suke gabaye ne ba su wata inda aka nufa ba ko kansu ma ba su wakilta yadda ya cancanta balle mu in matsala ta zo kawai a ta yawo da ita kawai a ta yawo da ita ana mana su je majalisa a ta dariya wanda ya zo ya magana ya turanci su ya turanci ya turanci suka iya an koma sai ya yi turancin elizabeth ko da kai mai turanci da ke wasu ce turanci bai iya ba sai ta dariya yana magana suna dariya yana magana ana dariya su ba su ci bai iya turanci ba su turanci ne gaban su to me yasa ka bar buraita giraman ka gida ba sai ka dawo ka zauna kai ta yin ta ba kai ta koyon turancin ko kuma english without yes to yanzu tiyas din ma ko ba english din tiyar tiyas ake da zuwa kowa ma tiyas kai ya baza sura ne in yare ne ha ko ba shi ake so ko kai ta wasu ma kaza suka turanci ne yaran su ke kuma sun fi mu ci gaba to daga abun nan kai kai ta ganin ga abubuwa nan kawai su zahiri in kaga ana girmama irin wannan ana girmama shi ne dan sharrinsa ana gudun wa mutane sharri aw li hajatihim ilayhi ko ko saboda mutane na da bukata wurin sa kada ma ka ruku kaga mutane kai kana ta saba ma Allah wai suna bin ka suna girmamawa ƙarya ne kai baka tantance a girmama ka ba an riga an kawo lakanta wurin Allah masu girmama ƙarya ne sharrin da suke tsoro ko ko wani abu suke so su su ƙara ansa daga wurin ka fa innahum fi qulubihim ai waɗannan masu laifin a cikin zukatan masu girmama sunnan ahqaru shay'un shay'in wa ahwanuhu sune mafi wulakanta abu mafi tozarta ba da gaske bane shi ma aljawabul kafi ibn al-qayyim ya fito hudu amma nan ba ta 33 tudkhilu dhunub al-abda ta la'anati rasulillah Allah ka bare zunubi sabo yana wurga mutum cikin tsinuwan manzon Allah ba ta an yi magana da Allah ba ta al'ummi an gaba su lissafo abin da zai haifar cikin tsakanin bawa da Allah ko addinance to an dawo kuma wajen manzon Allah banda an zo a wuto ma an ga an faɗi na Allah ma ya an gama manzon Allah an gama ko ba fito ma an gama to balle kuma shi ma manzon Allah da nashi sai da ya ƙara bin wannan da aka kora daga wurin Allah ya ce tun da ko ya bari aka kore baya da amfani a cikin mu Allah ka tsine masa ka nisantar da shi daga cikin mutum tsinuwa asalinta nisantarwa daga rahama shine tsinuwa to manzon Allah ya tsine ma zunubi yana sa mutum ya shiga cikin tsinuwar manzon Allah fa innahu la'ana ala mu'asin manzon Allah ya tsine akan mai sabo ya tsine wa ghayruha akbaru minha to wasu zunuban ya tsine akan wasu kuma wasu zunuban sun fi wannan girma an tsine an tsine to mutum kuma in yayi wannan din zai koma kare mata in yayi wannan zai koma kan wata fa hiya al-aula ay aula bi dukhul fa'iluha ta la'na wanda wannan da aka yi din ma tun farko karama ita ta bidantanta wancan babban ita ta bidantanta mutum ya shiga cikin sinuwan to yayi wanda na ta fita yayi wata ta shi ya shiga to yayi wanda ta ji wannan fal'ana al-washima wal mustawshima manzo Allah ya fine ma wanda take yin zane a fuskar ta sai ta sai fuska yi zane ko a kirjinta ta yi zane yau jahiliya ta kai ga wai mace har za ta bada wai aje namiji ya yi ma mace zane har akan mama ya zane mata jiki gaba daya ya mata tatu mijin an kawo amarya ya zo amarya da zane ko ina ya ce ka amma ba wata ce ta nan ta iya yanzu hannun sai sai ta ce ta ai dan ma baka san wanda ya yi ba ai maye ne ya iya ai namiji ne ma yi shi maye kuma a to maye da gidan su maye to wanda ya haka kanta kan mama an yi kaku ya mata zane ba ta ba wanda ka auro to zane washi ma mace za ta yi wannan a hannu ta sa lalle shi duk da wannan inda ta rike shi ko ta yi a gida tun da ba tsaga jikin ta ba shi wannan kwalliya ne amma wata za ta yi shi a hannu ta yi shi a kafa kuma ta wuce kira ta sai ta fito da hannun ta dora kan wannan ƙaryan kawai shi ta mai mai yake da yawa wata ta je kasuwa sai ta je ta bada ma ta ce wai a dauki wai mutum ya dauki hannun ya sa a dibi ya kaga kunshin nan yayi kyau ta ce ce ta dauka shi in ka dauka ka je ka sa a wayarka kira kallo ta dauka da ta bada a waya ko kuma ma yanzu ma tunda abin ya ci gaba ita da kanta za ta yin ta dauka a gida da kanta ta tura musu ta dauka bafin ta dauko ina da ta yi ta tura da kanta ta tura ma wani saboda shagala da lalacewa ki tsufa ki mamma mutane abin masifa ki mamma ƴaƴanki masifa abin da kin riga kin sa cikin bututun nan da ya kai kwana daya a ciki bai gogo awa daya bai gogo in ya kai awa daya har ki mutu ba zai gogo ba an sa shi a ciki kenan duk sadda aka nemi aka sa lambobin da wayar ki take da shi da an nemi wannan abin za a kira ki zai dawo ko kuma turar da suka ga dama suka ga haukan da kai ya kai hauka ya kamata a daure ka giya da kan sai su dauko haukan su tuno ma bayan shekara goma ko shekara ashirin ka tuna ba ka taɓa yin wani babban hauka gashi nan bari a gani ko kana da bukatar ka ƙara saving in ya bace a waya kai yanzu ka gani ka ce inda wannan ba na son shi yanzu bari in goge suna yana na wurin su bayan shekara ɗaya za su ƙara mai mai toma haukan nan fa da kai yana nan aje to balle kuma ka mutu kana kabari in wani ya dau namban kai yana aiki da ita abin nan ne ni gaskiya ina ganin mutum ya mutu kawai waye shi da namban shi kawai a kashe su kawai gaba daya sun sun gama da dan ka ku ga hauka ku ta ku ta nadama a babban a babban lebu kawai a huta amma ka mutu dan ka ya dauko namban kai ci gaba da amfani da ita ko wani abu in ba ai za'a ba sai ka kwakwalo abin da zai daina ganin darajar ka sai dai dan kana baban shi zai kai ya sana a duniya ka shiga can kai da gwalgwalo kai da gwalgwalo kai da gwalgwalo yanzu abokan da gwalgwalon na raye kai ka musu su kira shi mai wayannan muke nema wallahi yana faruwa akwai wanzami da yake ma yara na da shayi na san shi da cije ne bi ma'anar kan ina girmama shi na da daraja mutum ne mai kirki da cije yana canza ta abin nan wajen wajen abin nan ba haka muka zama kamar ƴan uwa da shi ba jayin amma ni mun in zai wuce sai ya biyo gidana ni ma na tashi na je kai shi muka zama kamar ina girmama shi saboda dattijo ne ina ce mai baba haka zai zo ce ina yana na zo ga ana zai wuce ce na zo ga a ba ta yin amma mun zama kamar dai muka dade ba mu magana ba ran nan kawai sai na buga waye za ni masallaci irin ran juma'a na suna za ni kan suna masallaci sai na tuno kawai na ce ka da tije ne ya kamata mun dade sai na buga ina buga wayan nan malam sai sai na ji wani ya dauka na ce malam Idris nake nema yace inna lillahi wa inna ai malai sai babana ne yau wajen watan shi takwas kenan da rasuwa yace to wannan da nake magana da shi wane ne yace dan shi ne yace to Allah ya kansa Allah ya fi masa Allah ya gafarta masa to ka auna inda wani abu ne daban shi abin da nake so a gane kawai inda wani abu ne daban ban Allah ne Allah ya kansa na san shi ma'anar kalma dattijo ne mutum kirki to irin waɗannan abubuwan sai ka zo ka ga ga sunan ka je ka kwaso kaza ka kwaso kaza ka kwaso kaza ka kwaso ko ko ke kin kwakwaso da yake da dawo waya kin taba cire kaya tilbir an dauke ki to yanzu an maido maki da su an turo sai ba ki da kina kabari saboda haka masifa ce babban bala'i ne wal wasila wal mustawsila haka wanda ta ƙara gashi da wanda aka tsara mawa da mai yin da wanda aka yi mawa duk manzo Allah ya tsine masu to sai dai wasu kuma suka je suka samu wani wuri suka ce ai wani ya ce hadisin ma mai rauni ne dan haka wanda aka yi yarinya ce fa aka yi mata aure a zamanin manzo Allah ba ta da gashi ɗan uwanta suka je da iyayenta manzo Allah wannan amarya ce ba ta da gashi muna iya ƙara mata ɗan gashi ta ƙara yin kyau yace a bata haka nan amma wani da ya so ya ji abin nan sai suka ce ai ya ce masoyi in dai mijin tana so shike nan za ta iya yi tana iya wa mijin aka tafi can aka ɗauki wata fatawa ta Yusuf al-Qardawi a cikin al-halal wal haram na ce aka ƙara ɗauko aka ƙara bunƙasa ta aka ce ayi shi mijin me yasa zai so abin da Allah bai so in da ma mai gashi kake so ka san wannan kundumi gare ta ka bar ta mana ka nemo mai gashi ka ce ba ka san sun da da gashi kana iya tambayar ta sadda kace ina da dogon gashi ce a irin laka garan ka ce to wanda ban san na na son mai gashi to me amfanin da aka baka izinin ka rika magana da ita dama abinda kake so ko wanda baka gani ne a jikinta sai ka tambaye ta kina da kaza in ta ce eh me yasa ka tambaya ta ce saboda haka ni nake son mace akwai abin da zai iya gani akwai wanda bai iya gani a fili kina da kaza in ta ce babu ka ce to gaskiya ni ba zai iya ba na son mai wannan wallahi malam abun ne zaka ga wannan kana kuna ana yin aure ne da wawanci ni na taba haduwa da wani mutum Allah ya ji kansa yace yana so ya aure sai ne mai hali na magana tace to gaskiya za ta hada shi akwai wata wata da abun nan ba shikenan nace aka ce to yadda za a yi a samu hotonta a ba shi gani da aka ba shi hoto sai ya ce kafin da na zo mashi da hoton nan sai ya ce kafin in ga hoton nan bari in yi tambaya tukuna kaman guda biyu idan akwai bukatar in gani to sai in ga hoton in ba bukata ba zan gani ba ma kada ma in gani na ce gaskiya ne ya ce farko a gidansu wurin babanta wurin baban mamansu ita ɗaya ce wurin baban ko ko ba ita ɗaya bace in ce ita ɗaya ce gaskiya baban ta ma da su yanzu bai ma da mata sai ce to ba ma sai na ji sauran ba ba zan ba na son ta a faɗi sai na ce me hikimar da ke ciki sai ce hikimar da ke ciki shine wadda ta saba ita mamanta ita kaɗai ce wurin babansu ni kuma yanzu mata na uku in kawo ta ciki ba za ta iya zama da su ba ba za a zauna lafiya ba duk da kowace gidanta daban amma ina da yara ina da wasu matan ina da yara ita ce bayan ta san mamanta tun da ta tashi mamanta ita kadai ce ita ma mamanta ba ta ba za ta iya koya mata ba gurin zama da irin wannan abu ba za ta yi da sandar ba ta mata ma san shi ba ta iya ba ya ce kawai abin maganar nan kaga dalili kenan kaga yanzu ba ya faɗi sharri ba sai ya ƙara zuwa ya ce ai ni malam Usman in zan nemi aure fa bana wasa zan tantance abin da nake so yace wata rana na taɓa yin kuskure shi yana son matar da zai aura ya zama jikinta bai yawa ba bai kaɗan ba sannan kuma tana da kirji sosai bai son ya gaba yace ya auro wata kawai ya zo ya gaba komi a kirjin nan shi kuma yana so ya ga akwai wani abu a kirji yace wallahi ya zo ya ga kirjin nan ba komi haba malam sun satin farko gashi kuma shi ba fulatani ne mamanta ita ko maman shi ba fulatana ce da kaji wannan yariya ba fulatana ce sai ta ce yata yata sai ta fara ba son ta fiye da waɗanda ba su iya fulatanci ba shi kuma gashi bai san mata maman shi ta nuna tana son yarinyar nan saboda abin nan har da ya gaje zo ya ce mama yarinyar nan in na rike ta zan cutar da ita zan cutar da ita Allah zan cutar da ita a bari in yi mata alheri in mata alheri in tale ta hakura da ita ya fi sauki saboda zan cutar da ita ta ce gaskiya ni ko zan so a cutar da ita ba saboda ƴan uwa ta ce kullum abin nan ba ta cutar man da ƴan uwa to kai mata alherin tunda ka faɗi haka ba zan ba zan tunsa sama ba kada ka zo ba gaba na ba kai ta cutar da ita tunda ka faɗi nan ka kyauta Allah ya ma albarka ya sallame ta to kaga wannan abin nan dan ta yi tona da ya gaba wannan sai kawai sai haka daga nan ba magana to sai ka lura kai da kanka abinda duk ka san kana so ka rika lura akwai shi in babu kakka dauka kakka dauka shi yasa ake ba mutum izini laifi ne ka ka kalle ta kai ta abin nan ba da ba da izini ba amma in aka baka izini to ka nemi yadda za a yi ka gane yadda take gurgurdan hali sauran abubuwa kuma ka ma Allah shi yasa kuma da aka zo waɗanda ba zai yi kuma ka gansu ba su kuma a babin fito sai aka yi babul khiyar aka ce ga khiyar abinda ba zai yi ka ganshi ba kafin auren shi kuma yanzu sai ya bayyana ka gani to an baka zabi ko ka rike ta ko ka baka aure dan ai auren akwai wanda ba zai yi ka gani ba komai abin ba ka yi gani to yanzu sai aka yi auren sai ka gansu to sai ka kana da zabi kana da khiyar sai ka bunna ita ma aka ba ta zabi wanda ba zai yi ta ganin ba sai ta gani ita ma aka ba ta khiyar ta samu ta ce a ci gaba da auren ta samu ta ce gaskiya da ta san da waɗannan da ba a yi ba saboda aka araba a buɗa a biya a warware kowa a warware kayan shi a bashi ba za a zai ta zage-zage ba a ce abin nan ne khiyar ne babi gare tun cikin risala sai da aka yi babul khiyar ga yadda abin yake ka aike ta ta ɗebo ma ruwa in kana so ta ga tafiyar ta ka je ta ɗebo sai ka zo ka zo na kawai haka ka ce za ka ga ruwa ka tafi ka gani yadda take tafiya ka ɗauko ruwa ka ga yadda take tahowa ka ga yadda take tafiya ta dulata idan ka kawo da haka haka haka haka ba ka gani ba sai ka gaskiya kai ba irin wannan take so ba haka dai zai ka dauka mu kawai ga ka san gurguwa ce ba ba ka san gurguwa ba tana tanye shi kai baka sani ba daga ba kai ta tsaki ana ango ango kana ta yi sauyi ango yi sanai sa ba kai da sai Allah dai kiyaye Allah ya ba mu mafita ba ka samu mafita kai ba ta kana waje ka ci gaba da sai da Allah dai ba mafita wallah Ali ko shi iko zai shiga da ga wai to wallahi wala ai abu da ya baki sai izoi ka ji jiwa sosai su da ake maka dama ka je ku rika magana kana gani kana lura da abubuwa kana lura da yadda take magana kana lura da hakurinta da fushinta da abin da take so da abin da ba ta so kana lura kai fa ba babin aure ake ba ta zama ne sai nan a tsaya nan ba za a tsaya ba an mutu ma an gama ko ya fito malam maje su shi ne dama wannan ta sauka gani to saboda haka mutausila gashi take karawa yanzu gashin kaga da gashi da rigan mama da na jiki da na wani duk yanzu an yi su wata haka take ba komi duk sai ta sai sai ciko ta sassanya kai ta ganin kamar ita ce ba ita bace radda aka mamaye ta ta cire su ka zo ka ganta kamar gwangwala kai baka sani ba duk akwai su yanzu waɗannan abin kowane akwai artificial kowane akwai artificial da gashin da mama da ko ina ma duk inda ka sani yanzu akwai artificial kuma suna tsaye suna sawa domin radda ta cire shi ka zo kai sai rashin sa'a ka dawo gidan ba daidai lokacin da ka saba ba ta shiga wanka duk ta kwanta ta je kan gado ka zo ka gaskiya to ma ai wannan ba a magani ba gare shi wanda aka operation shi kana to ba su kuɗi kenan an ba ka wannan ba ta ce ya rufe ba ta koma ba haka ne shikenan gaskiya ayyayyar ka ake yanzu ana sawa ko kuma su rika shan kwaya su rika shan kwaya duk ko ina ya rika girma da kwaya amma kwaya ne radda ba kudin kwaya ta fare ma tsada shi ne to to dan don da ke lalace mana nan muna magana da wani yake cewa ai dan adam rashin godiya ma na Allah daga alaman da zaka gane mutum ma bai san Allah ba azu muke magana na ba sallar juma'a yake cewa wallahi da nake cewa wani lokaci ba mu san Allah ba tun daga jikin mu da har matsayin da Allah ya bamu da zamu ji bai mana ba wani muke so to wallahi daga nan za gane nace to ai ba kai ka je nesa ba akwai rashin godiya Allah da ya kai mace ko namiji ga halittar da Allah ya masa baki ne shi ko ya ce shi sai ya sai maganin da zai canza shi ta zaunan halittar halittar akwai rashin akwai rashin san rashin abin nan ya tare Allah da ya kai wannan mutum baki ne ce shi ta koma fari ko fara ce ta ce ita kaza ita ko har da hanci mutum ya ce a yanke hancin shi a jona mai dogo ko wasu ma har sun kai ga kahidin sai su namiji ne a maida ta mace bai gode mai da aka yi shi ba akwai abin da yake wannan muni ولعن الله النامصات هكذا يا لعن تودا تكي اسك جيرتا والمتنمصات dukansu wal mutafallidat haka waɗanda suke feke hakoran su wai hakoran su yi wushiriya ba su da wushiriya amma su tafkeke saboda su tsawo lil husn saboda kyau al mutaghayyirat khalq Allah ta'ala waɗanda suke canza halittun Allah tabaraka wa ta'ala duk an tsine masu wa akala akila riba aka tsine ma mai cin riba shi ma wa mukilahu da mai gwadawa mai aunawa wa katibahu da mai rubutu sakataren rubutun riba an tsine mai wa shahidai da shaidu guda biyu da ke sa hannu witness su waɗannan bin su tsine nuni wa qala hum sawa yace duka daidai suke ba wanda yake wani laifi da mai cin da mai karban da mai badawan da mai rubutun da wanda ya wakilta wani masa ko abin nan ne in wakilci ne da mai gwadawa in abin da za a yi na awo ne da wane ne da mai rubutawa da masu shaidun dukkansu dukkansu daidai suke wa marra ala himarin annabi ya taba wuce wani jaki wata rana wa qad wasima fi wajhihi an yi mai alama da wuta a fuska an sa mai wuta an tsatsana mai gida goshin nan fa qala la'ana Allahu alladhi wasamahu yace Allah dini mu wanda yayi jakin nan wannan in za a yi madabba alama ba a yi mata fuska ya hana annabi ya hana ko za a alama na a mata a baya ko a wani wuri wanda za a yi irin wannan in bana tana da rashin lafiya ne ko akwai bukatar sai an yi haka sai dai ai amma a tsaka alamata a fuska an hana yasa aka hana mu dukan fuska mu ma tsakanin yan adam wala ala sariq annabi ya tsine wa barawo ya surkul ba wanda zai saci kwalkwalin mutum abun garkuwan nan wannan kai abun nan ba wanda za a zo wajen abun nan ba kwai ba ba dole wancan bai ba dubu abun nan wanda ake sa wajen fada abin da kai ko a sa na na yaki ya sace ta yawa wannan hulan kwanan nan ya sace ai kwai bai kai rubun dinari da za a yanke masa abun nan ba wannan abun da ake zuwa helmet ake ce wannan da ake sa abin da kai ya sace a yanke masa hannu ko duk ko ya dubu a yanke masa hannu ta dalilin wannan wa yasruqu al-habala yaje ya sace igiya kaya guda a yanke masa hannu fa duk ku ya duhu a yanke masa hannu ta dalilin wannan ba da tsine masa ba wala ana man zabaha li ghayrillah haka ya tsine ma wanda ya yanka ba dan Allah ba wa man awa muhdisan haka wanda ya koyi mai laifi shi ma annabi ya tsine masa saboda ga mai laifi kamar yanzu waɗanda za su zo cikin unguwarsu sun san ga masu kidnapping mutane a gari ne an san ɗan gidan wane da suwa da suke sace mutane amma su boye su ki faɗi ba sa gaya wa mutane ko da yake matsalar yanzu ni dai na ma kasa gane ma dai wato mafitan nan sai dai mu koma ga Allah kawai saboda yanzu akwai wuraren da za a zo malam masu kama mutanen nan masu keta hurbin mutanen nan su zo ga hukuman jami'an duk da aka kai wurin nan su ce su ma ya fi karfin su ba za su iya ba ai maku duk abin da za a yi maku suna nan kusa ba su ba za su iya komi ba su ba za su komi ba yanzu ku duba da za ku duba imam bai faɗi a ku duba juma'a inda muka yi sallar juma'a ya faɗi wasu wurare ya ce a gaban mutum da gaban ƴaƴa ake zuwa arewa mata fyaɗe wata kuma in aka gama a ɗebo ruwan batin ma a zuba mata al'auran ma gaban ƴaƴanta gaban kowa ana gani ko tsaro masu tsaro a jiya masu magana su ba za mu iya ba ku ta kanku kawai an nuno wani gari ran nan da aka nuno su ma yanzu an je an fatattaki mutanen mutanen da suka tara a daji ba iya ka yanzu an zo an tara su a wani wuri an tambayi shugaban sojoji mutanen da aka kawo mutum na yanzu na waɗanda sun kai wani rake yana da sai a yanzu dai akwai mutum wajen sama da ɗari hudu da su da 'ya'yansu da matansu. Kauna ka gani halin da muke ciki. ai ba mafita banda koma ba Allah mu koma ba Allah mai daro ba Allah muna cewa mun tuba mun tuba ya Allah mun tuba mun tuba a ba mu mafita wannan masifar ta kai inda ta kai wani zuzu tsaya sai ta magana abinci kawai ai ba abinci yanzu wasu mutanen su ai ga abincin ma masifar da take ta hana sun ma gudu sun ba abincin so masifar da muke ciki tana da yawa ba ta abinci kadai ba ce mu ta roƙo Allah Allah ya ba mu mafita kowa ya rika yin addu'a kowa wakilin kowa ne dukkan mu nan wakilan ƴan uwanmu ne da haka mai ta roƙon Allah ya ba su mafita mu ma kuma da muke Allah ya kare mu duk wannan masifu mai ta fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga gare su to da haka wannan shine to dan haka nan an yi wannan wala ana al-sirri wa barawo ko wala ada man zabaha li wala wala ana wa man awa muhdisan wala ana wa man la'ana walidai haka nan manzon Allah ya tsine ma wanda yake zagin mahaifarsa iyayensa mamansa ne ko babansa ya tsine masu ko ya zage su ko ya gaya masu magana alqur'ani ya ce wala taqul lahum uffin wala tanharhum wa qul lahum qawlan karima shi ko ya canza gaba ɗaya har zagin su yake ku duba lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi magana cikin manya manyan zanubai yayi magana ya ce daga cikin zanuban da suka fi Allah ya tsine ma wanda ya zagi iyayensa sabai suka yi mamaki suka ce mutum zai zagi iyayensa ya rasulullah suka kaman ba zai yi ba shi ma lokacin ba cewa ya mutum zai kalle su kunduma masu zagi ba sai ce a'a zai zagi baban wancan ne sai shi ma ya raba ko ya zagi maman wancan sai shi ma ya raba ashe za mu kai inda ma mutum zai sa abun duka ita fika ma iyayen ma wanda zagi har ya kai ga ya kashe ma an kashe ma to dama daga ba zunubin muke magana ba ai daga wancan sai wancan ba ta kai karuwa yake ba tunda an kai ga masu zagi an samu masu zagi ai zunubin zai ci gaba sai an samu masu duka daga masu duka sai masu kashewa wani wurin ya la'anci wanda ya zo ga baban shi ya tura baban ya ce wani ne baban shi duk kudin kada baban ya ji haushi ne a saba mai kiya haifi da saboda bai da kuɗi ka ce ba kai ba ji haife ka ba aka hana wannan to yanzu kashewa ma mutum yake kwace kuɗin wannan da na gaya muku nan ya mutun nan ƴaƴan sun zo har sun tare cikin gidan sun kori matai sun ce su fita sun ba ta wani gida can su ta fita kawai bata gama ta gama ba sun kori su suna son gidan da gidan yayi musu ka mutu wai baka yi ar baka yi baka mayi wat baka yi wata hudu da kwana goma ba matar ka har ƴaƴanka sun kore ta daga ɗakin da take cikin gidan nan ba wani dalili na shari'a ya sa ba wanda a shari'a ko haya ake biya ya kamata a kace biya mata hayar sai ta gama ta kaban nan in ko gida ne har cewa aka yi gidanka ne ka mutu a ba ta shekara ɗaya ta zauna ma tukunna ta kikkinta wasu malaman kamar Sheikh Abubakar Al-Jazairi yace a aya an share ta da ayar gado tunda za a ba ta kafanta yazo yace shi dai a wurin sa yafi son a ce ayar nan har yanzu mu kana ce saboda kyautata mata dauke mata damuwar masjidin nan nata wata kila tana cikin gidan nan ma kafin ta koma wani wuri ta kama haya ko ta je wani wuri Allah sai ya ba ta wani mijin daga nan ya aure ta ta tashi daga nan su ta koma ta ba sai ta yi wulakar ba ku duba wannan wannan maganar da kuma karanta cikin tafsirin suratul baqara da muka zo wani yace shi yana ganin har yanzu ayan nan ta zama muhukama ya fi wannan shekara ɗayan nan da aka ce a bata gidan mijin ne a batta ciki ta shekara ɗayan nan bayan nan daga nan iya so a kan abin nan ba amma yau ƴaƴanta za su kore da ma wani ma ya zo aka yi rabon gada rabon shi ya faɗa wajen ma abin da ya ce to ya ba su notice su ma su tashi su je nasu in ba haka nan ba kuma zai zo masa rashin mutuncin da ba su taɓa ganin irin shi ba kuma ita fita da bai ma yana son abin shiwa yana son kuɗi to kaga wannan da baban ya dade bai mutu ba yaya waman ghayyara manar al-ardi hakana Allah manzon Allah ya tsine ma wanda ya canza beacon manar al-ardi shine a iyaka kun yi ga filinka nan ga filinka nan ka tsallaka ka karo na wani kamar yadda ake cin iyaka a gona mutum ya zabtaro an baka rumfa ka sani an auna duk da awo aka zo aka bi aka sassanya bikon ka zo da daddare ko ba kowa ka cire bikon ɗinka ka ƙara matsa gaba wannan abin da ka ɗebo makanka ka ɗebo makanka abin da za ka ɗauko gaban kiyama wanda duk ya ƙara bikon an zo ya zare shi ya ƙara gaba za a naɗo wannan ƙasan a naɗa mai a wuya sai ya je da ita har gaban Allah ranar kiyama ko wani ya yi kai kada kai in an baka daidai abin da aka baka ka ka ka tsaya nan ka je ka nemi takarda ta wannan wurin in kana son ƙari je ka nemi inda aka baka ka ce wurin na yema kaɗan kana son ƙari tun da akwai fili daidai wurin in suna so su ƙara ma a shi kenan ma ka biya ka tsaya ka duk ƙa'idojin da ake bi ka bi ka samu amma ka lallaɓa ka sada ka ƙara ka ce ba komi za ka ga komi wal'ana al-mutashabbihat bir rijal manzon Allah ya tsine mu ne nisa ya tsine ma mata waɗanda suke kwaikwayon maza masu kwaikwayon maza daga cikin mata ko ta magana ko ta tafiya ko ta sa kaya ko ta mu'amala dai wal mutashabbihin bin nisa'i min ar-rijal da mazaje masu kwaikwayon matan su kuma masu dan daudu tsinanne ne a wurin Allah manzon Allah ya tsine ma dan daudu wal'ana al-khamra haka nan annabi ya tsine ma giya wa sharibaha da mai shanta wasaqiha da mai shayar da ita wanda shi aikin zai rika zuba ma wasu wa bayaha da mai sai da giyar wa mubda'aha da wanda ya sawo wa asiraha da wanda ke sebo ta daga sai da ake ginowa amma ake matso ta wa mutasirha da wanda aka tatso ma wa hamiluha da wanda ya dauko wal mahmulatu lahu ilayhi da wanda aka dauka za ka yi mawa shi yasa motar giya in ka ganta hanya ko ta akai dan Allah ba ka masa sannu ma dan kaga suna ta ba sannun ku da aiki ka an tsinewa in kaga ka taimaki motar giya ta bada hanya to ba dan su kai ba wasila kai misali ta gitta ta tare hanya ta hana kowa wucewa an yi gosulo aka ce wannan inan nan mota za a gungure ta ta ba mutane wuri su wuce in ka taimaka a gungure ta ai ba dan saboda su kai ba kayi ne dan wannan shikenan inda malama da niyyat nan ne za kalla amma mai hikimar jiya mai tura da mai tuttuɗa da mai sannu mai ce masa sannu da aiki duk tsinannu ne mai dakwanta shine babban tsinanne ba wanda zai dauke ta kai masa inda suke so ko sana'a mutum ya noma masara ya kai kasuwa dan ya sai da bayan giya tsinanne ne ba a sayan dusarsu ba a sayan komi nasu kayan su kuma in ka saya duk ka shiga ciki domin ka bunkasa su ka je ka sai wancan da suke yi ka sha ka ce ai ba giya bace amma ka san gidan giya ke yoshi ka sai wancan ka sha ka sha ka ce ai ba giya bace gidan giya ke yoshi in wancan ya tsaya wannan ba zai daga wancan ba ko balle ba yanzu da ma wani lokaci wanda kake tunanin kana shan su mulmula wani abu su saka a ciki to haka in za ka sha ka sha ka sani in ma ba ka yi ba zuke yi ka bunkasa musu ba a saye wurin su ba a sai da musu aka ce to sai kan kai wayo kai wayan ba na nan ba wanda zaka fita can giya wa akhilu samani da mai cin kudin giya ma kudin giya wal'ana man ittakhadha shay'an fihi ruh fihi ruh ghardan yarmihi haka nan wanda ya dauki abin da yake akwai rai a ciki yana koyon harbi da shi ya daure shi yace ai target shine target a dinga sakan mai abin abin nan ana koyo an tsine wa mai wannan wal'ana al-musawwir haka na tsine wa mai hoto wanda zai ta turar da mutane ya dai ya zazzana su ya kaza da su duk waɗannan ga dalilai na kasa mai so ya koma sai ya gani wal'ana man sabba abahu haka nan ya la'anci wanda ya zagi babansa wa man sabba ummuhu ko wanda ya zagi mamansa ha wa man kamaha a'ma 'an tariqi haka nan kamaha haka nan wanda ya kautar da makaho daga hanya makaho yana tafiya yana bin hanya yana lalube lalube kace makaho kawo sandarka ya bada sanda sai ka saka shi a wurin da zai fada rami shine ba in ba za ka nuna mai hanya ba ka rubu da shi ya zama ba kai amru bil ma'ruf ba kai wannan ba ya fi ma sauki akan yana kan hanyar ka bautar da shi daga kan hanya bautarwa shine kan ma ya bautar da shi daga hanya wanda ya bautar da shi daga kan hanyar nan shikenan an tsine mai ya fito ko haka ba a bautar da shi in ka bautar da shi daga hanya ya fada rami ko ya tuntube ko ya shiga wani wuri mai dabalbalo ko ga kwata da gangan kawai ka gan shi ya zo zai shiga cikin tabalbali kai kana son mai kyau kace dan yi dama dai da daman ka hannunka dama dai yayi dama ya fada cikin kwata ko yayi hagu ya fada cikin kwata kuma kai ne inda ka kyale shi ya fada da kai ko kuma Allah ya taimaka ya wuce bai fada ba ba ruwanka am ka dai baka samu lada ba amma wannan bauɗawar da kai masa yanzu ya zama masifa to yanzu makaho mai makahon ido in an bautar da shi an tsine wa mutum wanda ya kautar da jahili ba na'am kauna wanda ya halakar da mutum bai sani ba wannan bai sani ba bai san bai sani ba kai kuma ka sani ka dauke ka bautar da shi daga daidai ya halaka gaba da ya ba gaba izinu ne ba wa man waqa ala bahima haka nan wanda ya fada ma dabba da gida abin nan ne ya bi ta saboda wata manufa ta shi wa man amila bi amali qaumi lutin haka nan wanda ya aiki da irin aikin mutanen lutu duk dinan ne ne da wanda aka yi mawa da wanda ya duk dinan ne wala narashi wal murtashi haka nan manzon Allah ya tsine ma mai cin hanci mai badawa da mai karba mai rashi mai bada wal murtashi wanda aka ba duk dinan ne wal'ana azzawaratil qubur haka nan ya tsine ma mata masu yawan ziyartar makabarta an hana su ta zuwa koyaushe wal mutakhidin alaiha al masajid haka nan ya tsine ma waɗanda suka mai da masallaci makabarta ta zama kamar masallatan su shi ta zuwa wurin suna ta akwai waliyai akwai wani wali har da wata rana ta takutaha da ranan waliyai su je su tatta su shiga cikin kaburruka a dafa abinci ai wane ne ai ta buki a ce ranan waliyai wasuraj da wanda suka kai fitilu ma suka sassanya a wurin da saboda girmamawa wala'ana man atam ra'atan fi duburiha haka nan ya tsine ma wanda ya zo mace ta baya wa akhbara anna man batat muhajiratan li firash zawjiha la'anata al mala'ika hatta tusbiha sannan yace kuma ya bada labari wadda ta wayi gari ta kaurace ma shimfidan mijinta mala'iku za su dinga tsine mata har gari ya waye ba duk tsino ake ta magana ba وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه sannan annabi ya ce duk wanda ya nuna ɗan uwan shi da karfe wuka ko takobi ko balle babban makami yanzu bindiga mutum ya ɗauke ta ya nuna ma wani yasa daga ka'idan bindiga ba ka ɗaga ta kalli wani ka ce kana gwadawa duk sadda zaka gwada da ka ɗana wannan kunaman na ka kalli iska za su ce ma ba a kallon mutum da ita dan kada kuskure rana da bashi za a ce ma yi sama da ita ko kasa ba a cewa sama sai iska amma ka gwada mutum da ita an tsinewa yasa zo cikin sahih muslim cewa idan mutum ya zo da makaminsa in bindiga da ya zo da ita cikin masallaci ga ka'ida ya kwale ta sai kwale wannan abun da ake sawa a gane lafiya ake ake abun nan ba idan kibiya ce sai a damƙe kan ko ko a saka cikin kwali a zuba ta ciki an san ba zaman lafiya za a yi ba abun nan ba to wuka a cikin gida in mutum zai baka wuka ko yara ne ko matarka ce za ka yanka wani abu ka sha ɗauko ka idan ta ɗauko wukan aka ce kar ta jiki ma haka da ita sai ta juya ta ta riƙe wurin kaifin ta miko ma kotan kai ma in ka gama abin da za ka yi da ita sai ka riƙe wajen kaifin ka nuna ka ba ta kotan ka ce to na gama mai da da ka zo mutum ya zo ka ce man ban wuka ya miko ma kaifin nan ka ka ansa in ka ansa ka sa wa manzo Allah ya fito aka ake shi ne tarbiyya islamiyya matarka ka koya mata yaranka ka koya musu in kana so za ka isar da safon manzon Allah cikin ruwan sanyi ko ba ai karatun ba kana zuwa gida wani lokaci kana zaman ka baka da wani abu ka kira wani cikin kai da Allah dauko ba mu kanan yana dauko ta ka ba ka ga ya tuno a ga kai sai ka je a je ta kaza sai ka kira wani dauko ban wuka shi ma duk ka gane wanda ba sani ba sai ka gama hadawa ka gama ko ka faro daga uwar ke maman wani kawo man wuka ta kawo ma ka gani yadda za ta yi in ta kawo ma kawai ka gani yadda ta sai ka ci aje ta nan sai ka kira yaran kai dauko man wuka ai mama ta dauko a zo dauko ka bani sai koma gefe ba su san me kake so ba sai an gama duka kowa ka ga yadda ya zai kace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar in za a ba mutum makami wuka ba a mika wa mutum ruwan kaifin idan ka zo da wuka ka dauko in ka zo za ka mika mutum sadda ka kawo wurin sai ka juya kai ka rike wurin kaifin ka mika mai kota shine ka'ida islamiyya ya fito in ba ka wannan mutum ya haka ne nuna ma sadda ba zai mika ma ba kamar nuna ba ce idan ne ko idan na ya fito wa qad la'ana Allah azza wa jalla ai ko ai fi kitabihi man adahu wa adha rasulahu Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine a cikin littafinsa ya tsine ma wanda ya cutar da shi ko cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma la'ana shi wa la'ana man afsada fil ardi haka nan ya tsine ma mabannaci masu banna yanzu wanda suke koran mutanen nan daga garin su je ta da gari ma gaba daya ta da al'umma mutane na noma ba su matsa ma kowa ba mala suna zaman su da ba su ma san wace yanki ba wasu inda suke ba ruwan su da ma mutane abinda suke ci suna nomawa su noma abinda za su ci su noma abinda za su sha su noma kaza amma malam mutane sai su zo su su zo su kore su daga garin su kakkashe su wulakanta su kashe maza su ban mata su kashe mata su kashe yara ha ba bala Allah ka ba mu mafita daga wannan musiba ga bala'i yanzu jiya ba ku duba nan muna magana mutum a buge shi da mota wani mai mota ya make shi wani mai motar ya take shi ya yi rugurugu amma kafin ka ce kwabo a sace mai mashin ba mashin da ko ɗazu nan sai da wani ya ce man ɗan uwan shi yana so tafi gida ya ta'aziyya saboda ɗan uwan shi su ma suna cikin kwale-kwale kwale-kwalen ya kifar da su an zo an gano wani amma ba gano mashin ɗin shi ba shi ma da mashin ɗin shi da taki buhu biyu duk an sun ɓace nan yau wani ya gaya man ya ce ɗan uwan shi suka je gobara a gida a masallaci fa yau gobara a gida aka yi gobara malam aka zo aka ce to gobara ga motoci a cikin gida dan Allah jama'a matasa waɗanda suka iya mota su an shi makulli a fitar da ita wani da ya ansa ya fita har yanzu ya fita ya fita kenan yau yau din na masallaci ke yamma wallahi da aka yi gobaran nan da aka ce mai da Allah wanda suka iya mota su saurin su fitar da motocin nan saboda motocin nan suka kama ba motocin ba har makwabta ana ji wani ce ya iya mota aka dau makulli ɗaya aka bashi da ya fita waje shikenan ta zama tashi ya bace sannan ya ce ma ran nan ya zo mai mashin ya biyo wanwe shi ma mai mashin ya zungure shi yana faduwa kasa waye shi kawai an zungure to sai kuma wani ya ce shi ba ma wannan ba a cikin masallacin ne yana zaune juma'a biyu da suka wuce ya jingina jikin fila a ce waye ta bude nan na kusa da shi ya sungume waya sai dai mutum ya ji ba waya a cikin masallaci na kusa da kai to an mai a makabarta to mu wace irin al'umma ce sannan mu kuma mu ta shugabanni ne ke da laifin ruwa mu da shi wannan yanzu shugabanni ne suka samu a makamarta mutum ya sace waya mutum ya zo zai zuba zai sa wani a kabari ya miƙa ma wani waya sai ce da Allah rike min wayan nan aka nemi bayan ya gama zura shi ya fito wa na ba waya da ayyau wannan ya cire hula ya ce a taimaka fi sabilillah in tansurullah yansurkum aka gama tara kuɗi ta jihu ya kwace zuwa jihu kace in tansurullah hayzukum ai ya san wannan aya to saboda haka kawai wala in ka kalle mu malam zaka ce wayyo zunubi ne ya riga ya mana katutu saboda haka mun koma ma mun zama kaman wasu shanu wala'ana alladhina yarmuna almuhsanati alghafilati ya tsine ma waɗanda suke wurgin mata na kirki na gartattu suna rufe jiki suna tafiya wurin abin nan su rika cewa ka ka zanta nan kaman wata mutum yanzu in kaga abin da kaga yanzu wannan duk abin da kaga ta san nan da za ka ga abin da take yi wai ce ka nemi abin da take na ruwanka ta fito a mutum ne kirki ka bata haka in akwai wani abu aboye Allah shi ya fi sanin kowa ba ruwanka ba sai kai da azaba alƙali ba al-ghafilat al-mu'minat turje su shagal sun shagal bauta suke yi kun sun tsare amma a gurge su bil fahisha da alfasha wal'ana man ja'ala sabila al-kafirin ahda min sabil al-mu'minin an tsine ma wanda ya sanya hanyar kafirai ta fi zama daidai akan hanyar mu'minai ya nuna cewa shi kafirci ne kullum an magana ya riga ta kaga wawayen laraba wannan haka yanzu ka kalli abin da waɗannan suka yi wawa larabawa dolaye ne ba su da kwakwalwa ba su da kaza wannan zagin in ka ji ana cewa larabawa kaza ba larabawa ake so a zaga ba manzo Allah ke so a zaga duk da ka ji an ce larabawa kamar yanzu ana so a zagi musulmi sai a ce Hausa Fulani wawaye ne inannu ne wane ne wasu da wa ke so a zaga musulmi ake so a zaga inda rafi saboda in ka ji ana ta larabawa a ta zagin larabawa ana magana zagin musulmi ake so a yi kuma daga nan har zuwa ga manzon Allah mutum ya zo ba yahude ya ce ga wani sabulu an yi wannan sabulun baya barin mutum da datti komin dattin ka ba zai baka da dauda ba ko da kai ba larabe ne kuma gaba ya su dauka me yayi wannan ba za ki yi ba dunkule ko kiran balarabe ce kowa wanci don an ce balarabe sai kowa wanci an ce mafificin halitta daga larabawa yake me yake sa ce kenan kamar yanzu ne nan wurin na sha gaya maka wannan magana in za ka yi wasa da kai da fulani ka ɗan rika takaita abun domin asalin wannan abun an san sheikh usman bin godiyo shine mujaddadi na addini to sai aka yi kokari a nuna ba fulatani shi kowawa ne sai a ta cewa ba wanda ya kai fulani wawanci ba wanda ya kai fulani wawanci duk wani har da ƙarya sai a shiryo a ce wani ba fulata ni wata rana sai yayi kaza har da wani wani filin ba a bada a bada dariya sai mutum ya je ya shiryo ƙarya ce ya ce wani ba fulata ni wata rana yayi ko wata ba fulata na ta yi wasu ban ce duka ba wasu da yawa da ƙarya ne amma manufa abin shine a rusa addini inda rafle saboda shehu usman bin fojo shine mujaddadi to idan aka ce tushen shi asalin fulani ba su da wayewa ya za a zama mai wayewa cikin zai zo da dadi ne kuna ganewa to laki gazo fikiri ne da wayo kakkari ka zakewa a wannan abu kakkari ka zakewa in ma za ku dan yi dan wasan ku na san akan yi da wasu da wasu bangare amma a takaita kana rike kurkuro kariya ana cewa sun yi manufan wanda suka shirya wannan to rusa addini ne mun taba karantawa nan in ba a san abin nan ba wancan littafin dafin boko akwai wani matsayacin yaro da aka samu wanda ake cewa maimana jega maimana jegan nan shi aka dauka ya shiga ya je ya dinga ma musulunci banna yana tarawa yana kai ma turawa yana ma musulunci banna yana tarawa yana kai ma turawa su suna ganin dan su ne shi ko ba su san cewa dan kan kuka bane idan ne saboda gazu fikiri ne ta maganganu da yawa ka ji kai ta dauka ka ce an yi haka nan haka riga ta abun nan ne ko kai ta shirye kare ka baka bari wala ana rasulu wala ana Allah wa rasuluhu ala ashiya ghayra hadi Allah da manzansa sun tsine mu abubuwa banda ba waɗannan walau lam yakun fi fi'li zalika kai in ma da duk waɗannan abubuwa a ce ba komai wajen aikata su illa riba a fa'iluhu bi an yakuna mimman yal'anuhu Allah wa rasuluhu wa mala'ikatuhu sai da a ce wanda yake aikata waɗannan ya yadda tsinuwan Allah da tsinuwan manzon Allah da tsinuwan mala'iku ta tabbata a kan shi kai lakana fi dalika ma yad'u ila tarkihi shi kadai ya isa ce mutun da ya bari ko ko da a ce ba wani abu ma a maganar abun nan ba sai a ce wanda ya kaza ba Allah ya tsine wa mai yin shi wanda ya kaza manzon Allah ya tsine wa mai yin wannan wanda ya kaza mala'iku na tsine wa mai yin shi ko ba a ce bayan nan akwai wani abu ba wannan tsinuwan ta Allah da ta manzon Allah da ta mala'iku ta isa ta sa mai hankali kada ya aikata irin wannan laifin haka ne ko to ba saboda haka abun nan ne lakana fi zalika ma yad'u ila falyabta'id al-aqil dan haka ya jama'a malan na ba mu shawara duk mai hankali namiji ne ko mace falyabta'id an ma'siyati Allah hatta yanjuwa to ya nisan shi saban Allah saboda ya samu ya tsira Allah ka samu tsira ba dan halin mu ba Allah ka samu tsira ba dan halin mu ba ina fata an gane saboda haka mutum yayi wannan ko ba dan komai ba mutum ya nisanci zunubi don saboda ya samu ya tsira daga waɗannan kubuta mai hankali ya nisanci zunubi dan ya tsira wa yanzu wallahu almusta'an Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya taimake mu ita ma wannan magana tana can a cikin ina sai dai ka samu abun nan ba na takwas unzur aljawab alkafi liman sa'ala an dawa'i shafi libn alqayyim rahimahullah ta'ala akiri yara da bari na sai gobe abun bai kare wa bai lokaci ne ya kare amma da mun tafi tun hasan abin shi haka nan Allah dai taimake mu mu tsare waɗannan abubuwa da gurgunan yanda abun nan ba in kuma mun zame mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala tuban nan daga laifuka tuba zuwa ga Allah mu yadda cewa babu wata mafita la malja wala manja minhu illa ilai kawai shi kadai ne mafita ne mu nemi kawai da Allah zai mana ba mafita wannan abubuwa duk maganan nan duk wanda za a yi in ka bi ta ka bi ta ka bi ta kaga tana da wuri tana da wani kunshi a tsakiya duk wanda ka bi ka bi sai ka ga kulli a ce to in an ce ai kaza a cire wani a kawo wani in ta sauro a cire a kawo wanda ba bai kai shi ba ko ya fi shi wannan ba kawai mafitan nan a neme ta wurin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu mafita da sarki sunayensa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة أبعاد والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحزم أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إلا السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وسعة لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين